خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه تفسير الجلالين منا cikin a tafsir suratun nahli aya ta ɗari da goma sha ɗaya suratun nahli aya ta ɗari da goma sha ɗaya aya ta ɗari da sha ɗaya Allah ce yau mata a ce kullu nafsin tujadilu an nafsiha وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاء فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون الله يتي يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها رانا الكيامة إتتي رانا دا قوة ري ذات ذو تنا جدالي تحاج tujadilu ai tuhajju an nafsiha a karan kanta tana yi wa kanta tana kafa wa kanta hujja kenan li'ihamiha ghairiha wa huwa wato yawmal qiyamati wa tuwaffa kullu nafsin kowace rai za ta riski jaza'a ma amilat sakamakon abin da ta aikata wahum la yuzlamun Allah ya ce ba a zaluntansu mutane ba a zaluntansu kenan mutum zai zo da kan da kan da kansa da kansa yana kafa hujja ma kansa da kansa a ransa a ranar tashin alkiyama yana zargin kansa da kansa akan abin da ya ba daidai ba kuma Allah zai yi wa kowa sakayya da abin da ya aikata ba zalunci wa daraba Allahu masalan qaryatan wa daraba Allahu masalan Allah ya buga misali wa yubdalu minhu badal din a وضرب الله مثلا قرية أي مثلا إن شيني قرية هي مكة مثال دا الله يبغى شيني مثالي نمكة والمراد أهلها أبن دا أكي نفي متانا مكة الله يبغى مثالي دا متانا مكة أما سي أمفاني دا كلمة قرية ينا نفهم متانا مكة كانت آمنة Allah ya yi maka da tana cikin aminci min algharati daga dukkan kaiwa hari la tahtaju a okay la la tuhaju mutma'innatan tana cikin ainihin wato nutsuwa yatma'innu fiha sakinuha ba abin da yake tayar musu da hankali babu hari ba wani abin da duk zai firgita su a makka wala yahtaju ila lintiqali anha li dhiqin aw khawfin dan adam ba zai buƙaci ya tashi daga makka ya batta saboda kunci ko tsoro ba an an yi rayuwa ta aminci a makka ya ti harizqu kalmar ragadan wasi'an cikin yalwa min kulli makanin ta ko'ina ake kawo mata arzikinta abinci ne abin sha ne kayan kasuwanci baƙi su taho da abin arziki haka makka aka rayu amma fa kafarat bi an umillah mutanen makka sai suka kafirce da ni'imomin Allah da ya musu ta yaya bi takdhibin nabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar karyata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa azaqaha Allahu libasal ju' Allah ya dandana wa mutanen Makka riga ta yunwa fa qahatu sab'a sinin da Allah ya danno musu wata yunwa sai da suka shekara bakwai malam ba ci ba sha ba ruwa ba noma kama sai ya ci tibyanuhu fi suratul dukhani kama yadda bayanin zai zo cikin suratul dukhan wannan yana nuna kaga dai karewa makka ita ce ummul qura ita ce badul khalqi wal amr amma da suka saba wa Allah suka kare ta annabi Allah ya jarabe su da yunwa ashe Allah a shirye yake duk mutanen da suka saba masa suka kauce wa karantarwar annabinsa to kowace masifa ta iya samun su yunwa talauci fari ne da abin da kake tsammani daka ba sai ka nemi wani bayani ba don mutane sun shiga wani kunci ko sun shiga cikin wata wahala ko sun shiga matsi tsadar rayuwa al'amura ya gagari mutane ba sai ka nemi sharhi ba tsabar saba annabi da ake yi da keta dokar Allah da saban Allah da kake gani karara mutane suna yi da waɗanda suke yin iskan gari da masu da'awar addini su ma duka Allah sai ɗanɗana mutane libasal khawf wal juwa wal khawf ga tsoro bisarayan nabi sallallahu alaihi wasallama bima kanu yasnaun Allah tabaraka wa ta'ala ya musu wannan wato a saboda abin da suka kance suna suna aikatawa ubangiji tabaraka ta'ala ya jarrabe su in an je yaki su ci gaba da jin tsoro su firgita hankalin su ya tashi saboda abin da suka aikata wanda yake ba daidai ba kawo gindin sai ka duba ba ni wannan ba ruwanka da wannan ba ruwanka da shi ba ni wannan da wannan kawai wannan za ka jira ga mahaifin Na'am. haka Allah tabaraka wata'ala ya yi mana bayani cewa ya ɗanɗana musu wannan azaba ta ainihin wato tsoro da firgici saboda abinda suka kasance suna aikatawa bima kanu bima kanu yasnaun abin suka sun ce suna aikata kenan mutane ba su aikata daidai ba za su gaba daidai ba walaqad ja'ahum rasulun minhum fakadzabuhu fa aqadahum al'azab wa hum zalimun hakika manzo ya zo musu daga cikin su shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam fakadzabuhu suka karyata shi fa aqadahum al'azab azaba ta same su ita ce alju'u wal khawf yunwa da tsoro wahum zalimuna alhali suna azzalumai sun zalunci kawukansu wa kulu mimma razaqakumullah halalan tayyiban sai ka miƙe area sai ka buɗe ta sai ka sita buɗe can da ya tuni can ka buɗe balon yawa wannan za ta kaɗan ƙara ɗan ba su ba can za ka yi nesa ni akwai abu za ta yi wa kara ce ta jikin fankan nan eh ka zare soket ɗin sai ka zira ta sai ka rafi ga igiya yawwa sautin ya yi ko a ɗan zai faru ba abin da zai faru da shi ya yi sautin ya yi kwakar to خلاص Allah sabbar sai dai ku tashi nan tashi nan sai haƙuri je ka zuba shi can gaba ya kawo shi kenan خلاص ya kawon shi ne a sai dai a karo shi ne na ita in ba ka sa a bakin ka ba za ta yi daure shi kai dai yana Okay, so. Yawwa, shi ke. Na zauna? Kalas, Dai tabbatar ya rike ko kalas shi ke. Don haka ya ce, fa kulu ولقد جاءهم رسول منهم shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam fakadzabuhu suka ƙaryata shi shi wa shi Muhammad din sallallahu alaihi wa alihi wasallam kadzabu da'awata suka ƙaryata da'awan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama shine dalilin samun azabar a gare su fa akhadhahum al'adab al-ju' wal khawf wa hum zalimun suna masu wato zaluntan kawo kansu fakulu ayyuhal mu'minuna mimma razaqakum Allahu halalan tayyiba ku ci daga abin da Allah ya azurta ku halal mai tsarki washkuru ni'matallahi alaikum ay ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun ku yi wa Allah godiya dangane da ni'imarsa akan ku idan har shi kadai kuke bautawa ku yi Allah godiya akan ni'ima in kuntum iyyahu ta'budun innama harrama alaikumul maitata kadai dai Allah ya haramta muku mushe ne waddama da jini wa lahmal khinzir an ce jini saboda daɗin suna shan jini yanzu ma matsafa suna shan jini sai mutum ya tari jini ya dafa shi ya zama kamar nama Allah ya haramta wa lahmal khinzir da naman alade wa ma uhilla li ghairi Allah bihi da wanda aka yanka shi da ba da sunan Allah ba aka halatta shi wato a ligairin lahibe mana dabbobin da ake yanka dai ba don Allah ba famani turra gaira bagin wala adin duk wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya jefa cikin larurar bukata turra daga darura ne ya shiga cikin matsi ba ba mai zalunci ko wuce gona da iri ba to fa inna Allah ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne mai jinkai wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba kar ku fada da abinda harasan ku suke sifanta muku ai li wasfi alsinatikum alkadhiba na ƙarya ku rinka ƙarya kuna shar'antawa kuna ce hada halalun wannan halal ne wa hada haram wannan haram a daɗin haka suke yi kawai sai su ta halattawa su haramta ba Allah ne halatta ba ba Allah ne haramta ba sai ce ta halattawa suna haramta lima lam yahillahu Allah wa lam yuharimu da abinda Allah bai halatta ba kuma ba shi haramta ba ba ka da bambanci a yanzu wanda ka tsaya ka ɗora mutane akan abin da yake ba daidai ba ka ce musu yi a da suna addini iri ɗaya ne da wani shi ma duka iri ɗaya ne litaftaru ala Allah al-kadhib don ku yi wa Allah ƙarya bi nisbati zalika ilai ta hanyar danganta ka zuwa gare shi innal ladina yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihun lalle masu kirkirar ƙarya zuwa ga Allah suna dangantawa gare shi ba su rabauta qala ibn kasir wa yadkhulu fi ma'na hadhihi alaya kullu man ibtada bid'a kaji ko ibn kasir yace yana cikin ma'anar wannan aya duk wani dan bid'a da ya kirkiri bid'a أو حلل شيئا مما حرم الله ko ya halatta mutane wani abin da Allah ya haramta musu aw harrama shay'an mimma abaha Allah ko ya haramta wani abin da Allah ya halatta bi mujarrad ra'ayihi wa tashahhihi ra'ayinsa da kuma sha'awarsa kawai to kaga ayar ba wai akan waɗannan kafirai ko yahudawa ba take ba a'a har yanzu mu nan duk wanda ya zo da bid'a shi ma mai cewa haza halalun ne wa haza haram ai mai bid'a yana cewa wannan ku yi shi kuma Allah bai ce ayi ba kuma ya hana abi sunna dan duk inda aka yi bid'a sai an kashe sunna yawa ko ka santa ko baka santa ba Allah ya ce mata'un qalilun wa lahum azabun alim rayuwa ce ka gaya musu gajeriya fi duniya wa lahum fil akhirati azabun alim suna da azaba mu'lim mai radadi wa alal ladina hadu ana nufin ai al yahud yahudawa Allah ya mana maganin su haramna ma qasasna alayka min qabl mun haramta abinda muka kissanta a gare ka ya manzon Allah min qabl kafin wato kafin wannan lokaci fi ayatin a wata aya wa alal ladina hadu haramna kulli dhi dhufrin a wata ayar akai bayani ila akhiriha wa ma zalamnahum Allah ya ce da muka haramta musu mun zalunci su ba bi tahrimi dalika walakin kanu anfusuhum yadlimun kansu suka zalunta birtika bil ma'asi saboda sako da yahudawa suke yi wal mujibatu lidalika wanda take wajabta yin haka din ashe yahudawa suna kan saban Allah a saban Allah da suke kai Allah ya ambace su da azzalimai ثم إن ربك للذين عملوا السوء sannan ubangijinka dangane da waɗanda suka aikata mummuna ai a shirka shirka shine a su kamar yadda ibn abbas ya faɗa au jami'il ma'asi thumma inna rabbaka lil ladina amilu su'a sannan ubangijinka yana da hukunci dangane da wanda suka aikata dukkan sako bi jahalacin ta hanyar ainihin wato jahilci thumma tabu suka tuba raja'u dan at-taubatu arju'ni ne min ba da zalika bayan wannan laifi wa aslahu suka gyara amalan aikinsu wa aqla'u suka kame amma kanu fihi min al-kufri barin da barin abin da suka kasance na kafirci inna rabbaka min badiha lalle Allah bayan wannan aljahala aw tauba bayan jahilcin su ko kuma bayan tuban da suka yi la ghafurun lahum sai ne gare su qala ibn kasir qala ba'd salaf kullu man asalla fa huwa jahil in baka gane ba duk mai sabon Allah jahili ne inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikeen lalle ibrahim ya zama al'umma shi kadai imaman shine umma inna ibrahim kana umma ay inna ibrahim kana imaman lalle annabi ibrahim ya zama jagora ne shugaba ne shi umma shi shi kadai al'umma imama قدوة جامعا لخسال الخير قانتا كما ما يوى الله داعا مطيعا لله حنيفا مائلا إلى الدين القيم كركتا يزوى الدين نتسعي نديدي أي موحدا شيني واتو حنيفا موحدين من توحيدين ولم يكو بيزمد وكودا درانا من المشركين cikin mushrikai me yasa Allah ya faɗa haka wa qad za'ama kullu fariqin annahum kanu ala dinihi kowane bangare suna da awacciya suna kan addinin sa wa hum mushrikuna kafiruna alhali su mushrikai ne kuma kafirai faradallahu qawlahum bi hadhihi al-aya sai Allah ya maida martani da wannan aya akan maganar da suke faɗa wa bi qawli ta'ala fi surati al-imran da faɗin Allah a cikin al-imran ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين أي إبراهيم بيزمو بيهودي با إبراهيم بيزمو بنصاري با حنيفيني موحديني مسلما ميمي قويا بايا تشكين مشركي كوديا شاكرا لأن عمي ميقوديا غنيئمو من الله أكنش اجتباهو istafahu ijtabahu istafahu Allah ya zabe shi bin nubuwati war risala da annabta da manzanci wa hadahu ya shirye da shi ila siratul mustaqim shine al-islam hanya ta daidai musulunci wa atainahu mun bashi yace fihi iltifatun anil ghaiba ai kaga da Ibrahim din ake magana amma sai yanzu aka dawo ana juya da lamirin aka ce wa atainahu mun bashi maimakon a kawo sunan shi shine iltifat anil ghaiba fi dunya hasana mun bashi kyakkyawa a duniya hiya sana'ul hasan fi kulli ahli al-adyan abun mamaki duk wani mai addini yana yaban annabi ibrahim yasa kowa yake cewa shi nasa ne to shine wa atina fi dunya hasana yabo din a yabe kamalan Allah ne yake bayarwa da mutum shi yake neman yadda za a yabe shi to da mutum ya zuba kudinsa an yabe shi za ka yi ta yi wa mutane abin kirki in Allah bai so a yabe ka ba sai ka yi ta yi ba za su yabe ka ba da ka ka nemi yabo a wajen Allah kawai amma wallahi an ƙi a gane suna bayarwa walahu fil akhirati ko wa innahu fil akhirati lamina salihin lalle a lahira yana cikin mutanen kwarai alladhina lahumud darajatul ula masu daraja madaukakiya ai ma'ahum fi a'lal jinani yana tare da su a cikin aljanna madaukakiya summa auhayna ilayka sannan muka yi wahayi gare ka ya muhammad anittabi millata ibrahima hanifan ka bi millata dina addinin ibrahim hanifan muwahidi mai tsayar da tauhidi shine hanifan mai kaucewa ga barin addinin ƙarya ya dawo kan gaskiya wa ma kana minal mushrikin wannan tikrar ne karrara raddan ala za'mil yahudi a maimaita mana wannan aya ne dan ayi raddi akan abin da yahuda suka rayata da nasara annahum ala dini yahudawa suna cewa su akan addinin annabi ibrahim suke nasara ma suna cewa akan addinin annabi ibrahim suke to Allah ya ce ma kana yahudiyan ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman ya dada cewa ma kana min mushrikin innama ju'ila sabtu ala alladhina ikhtalafu fihi wa inna rabbaka la yahkumu bainahum yawm alqiyamati fima kanu fihi yakhtalifun kadai dai innama ju'ila sabtu wato Allah ya sanya ranar asabar farada ta'zimahu ya farlanta girmama ranar asabar ala alladhina ikhtalafu fihi wanda suka yi sabani a cikin ranar akan annabinsu su ne suwaye yahudawa yahudawa daman su suke da asabar nasara suna da lahadi musulmi suna da juma Allah ya jarabe su umiru an ya tafarragu lil ibadati yawmal juma'ati an ce su su tafarrug su kadaita da yin ibada kadai ranar juma'a faƙalu la nuriduhu ka ce ba masan juma'ar waktaru sabta suka ce mu sai dai asabar Allah fa yace wa yahudu ku riƙi juma'a suka ce a ku riƙi juma'a suka ce a mu asabar muke so fa shaddada alaihim fi Allah ya ce to ku riƙe asabar din amma za ku samu tsanani shine inna ma ju'ila sabtu ala alladhina ikhtalafu fihi wa inna rabbaka la yahkumu bainahum yawm al-qiyamah lalle ubangijinka wallahi zai hukunci tsakanin su ran tashin kiyama fi ma kanu fihi yaktarifun cikin abin da suka sance suna yin khilafi da sabani min amrihi bi an yusiba ta'a ba sabani akan lamarin Allah Allah zai lada yusiba zai ba da lada ga at-ta'i mai mai da'a wa yu'azziba al'asi mai sabo Allah zai mai azaba binta yake hurmati saboda ya keta alfarmar Allah sana kai kira kai ud'un nasa ya Muhammad ya zuwa ga hanyar ubangijinka dinihi kenan bil hikima da hikima dole ne da awasi da hikima bil qur'an shine suka fassara mai hikima qur'ani wal mau'izati al hasanati da wa'azi mai kyau ya ce mawa'iza ai mawa'izar ƙur'an wa'azuzzukan ƙur'ani su ne kyawawan wa'azi ba wani wa'azin da ya fi na ƙur'ani kyau ai mana duk wani surutun da mutum zai yi da abin da zai faɗa inda bai dace da na ƙur'ani ba ya shirme ne wa zakir bil ƙur'ani man ya khafu wa'id ko wa'azi za ka yi wa mutane ka ka mai da hankali akan kafa musu hujja da ƙur'ani don ƙur'ani ya ce kai wa'azi da ƙur'ani haka udu'u ila sabili rabbika bil hikmati ay udu'u ila dini rabbika bil qur'ani da mawa'idil wal mau'izatul hasana mawa'idil qur'an aw al qawl ar raqiq alladhi fihi rifqul bin nas rifqun bin nas zance mai taushi wanda akwai sauƙaƙa mutane wajadilhum billati hiya asan kai mujadala da su almujadala allati hi ahsanu jayayya da su in sun ja ka fada sun fada sai kai musu addu'a ko kuma kai ka du'a'i ila Allah bi ayatihi wa du'a'i ila hujajihi kira zuwa ga Allah da ayoyinsa da kuma hujjojinsa inna rabbaka huwa a'lamu lalle Allah shine mai ilimi alimun kenan biman dalla an sabilihi masani ne ga wanda ya bar hanya ta sa wa huwa a'lamu bil mutadin lalle Allah shi fi kowa sanin shiryayyu fayujazihim zai musakaya wa hadha qabla al amri bil qital wannan fa ayar hukuncin ta yana nan ne kafin a umarni da ayyaki kafin uzina lil ladina yuqatiluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir wa nazala lamma qutila hamza lokacin da aka kashe sayyidina hamza fi ma'arkace ahudin Allah ya saukar wa musulabi aka yi musula da shi mai musula aka daddatsa shi kuma yadda ake yanka kifi haka aka daddatsa shi za Allah da ya gani wa kadra ahu la umassilan na bi saba'ina minhum makanak ran annabi ya ɓaci ya ce wallahi sai na yi musula da saba'in daga cikin kafirai canjinka to sai na rama a kan mutum saba'in a cikinsu makanak a maimakonka wannan riwaya ce ɗaya daga cikin riwayoyin da imam al-bazzar ya ruwaito da isnadi wanda ke mai rauni a wata riwayar ta abi ishaq annabi ya ce la umassilanna bi 30 rajulan minhum sai na yi musula yanda aka daddatsa ka sai na zaɓi talatin a cikin su na yi da su ita ma riwaya ne mai rauni sahihin zance aya dai ta sauka ne akan wato tamsil da aka yi da sayyidina hamza radiyallahu anhu kamar yadda ya zo a cikin sahih bukhari Allah ya ce wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bihi idan za ku yi sakayya Allah ya wa annabi gyara saboda ransa ya ɓaci to ku yi uquba in za ku yi uquba to ku yi uquba da irin abin da aka muku uquba da shi ɗaya aka yi muku ku yi ɗaya in wani ya maka mummuna za ka rama rama irin daidai na shi asali a shari'a malam ba laifi ba ne in mutum ya maka ba daidai ba ka rama amma in ya ma ɗaya kai mai ɗaya in ka gaba za ka iya haƙura ba zuciyarka ba za ta yi ba kawai ka rama amma wala in sabartum wani zaɓi ne inda za ku yi haƙuri alalin tiƙami akan barin ɗaukan fansa lahum wato lahuwa khairu lissabirin da za ku yi musu haƙuri da shi ne fa alheri ga masu haƙuri fa kaffa a sallallahu alaihi wasallam wa kaffar an yamini tun da annabi ya yi rantsuwa ce wallahi sai na yi wa mutum talatin ko wallahi sai na yi wa mutum saba'in to Allah kuma ya ce wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bihi wa la in sabartum lahuwa khairu lissabirin annabi sai ce na haƙura kana waƙafan inda hududillah rantsuwar da ya fa sai ya azumi guda uku eh ba ni ne irin da kai ba da za mu yi ta buga ta kuma ba za mu yi kafara ai ya san Allah shi yana tsoron Allah duk wanda ake bin sa kafara rantsuwa bai yi ba sai za a biya da hasanat din sa ran tashin kiyama ne la karim wasbir Allah ya ce ka yi haƙuri wancan rawahul bazar wa gairu an abi hurairata wasbir ka yi haƙuri wama sabruka illa billah haƙurinka ba don kowa za ka yi ba illa billahi sai don Allah kuma ba wani ya sa ka yi haƙurin nan datarwas wala ta hazan alaihim ka yi baƙin ciki a kansu ai alkufar in lam yu'minu in ba su yi imani ba lihirsika ala imani saboda kana kwaɗayin su imani wala ta kufi daiƙin mimma yamkurun haka zama cikin daiƙ daiƙ da daiƙ abu ɗaya ne kunci kaka zama cikin kunci saboda makarun da suke maka ai la tahtamma bi makrihim fa ana nasiruka alaihim lalle ni mai taimakonka ne a kansu alkawari ne Allah ya ce sai ya taimaki annabi akan kafirai muna nan akan wannan alkawari kuma Allah sai ya taimaki musulmi akan kafirai insha Allah inna Allah ma alladhina taqaw lalle Allah yana tare da wanda suke masu taqwa masu kiyayewa alkufr wal ma'asi ba su kafirci ba su sabo walladhina hum muhsinun waɗanda suke sifar su ne su masu kyautatawa ne bi ta'a ta hanyar wa Allah da'a was sabri bil auni da haƙuri da kuma taimakon Allah wa nasir da kuma agaza musu wannan shine ƙarshen suratu tafsir suratul nahl insha Allah gobe sai mu tashi